بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 135 cikin jarangiyar kasusun karatun littafin Al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah Ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na al-istiqama asalin shi mahallin bincike ne da Ibn Taymiya ya rubuta dangane da batu akan yadda ya kamata a fassar na sosai Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda suke magana akan ahadisu sifat al-khabariya na Allah Ubangiji madaukakin sarki. Amma kamar al'ada Ibn Taymiya a mafiyar littafansa yana yawaita wato tsawaita zance da sakin a layi da dajiya da istitradi akan mas'aloli mabambanta masu matukar amfani a cikin addini a cikin fiqhu a cikin suluki a cikin aqida da sauransu idan ba manta ba muna bibiyan ibnu taymiya inda yake mana fashin baki da warwarar zance akan dabi'ar dan adam ta fuskar wato abinda Allah ya dace shi akai na jahilci da zalunci da kuma shu'umcin zinubi da yadda dan adam yake da san kai da kuma yadda tasirin haka yake da ƙarfi a cikin ɗabi'arsa da yadda yake mu'amalantar abubuwa za mu tashi inda ibn timiya yake cewa bayan da ya kawo bayani akan rarrabo mutane zuwa gida uku wanda suke akwai ashabun nafsil lawama da ashabun nafsil ammara da ashabun nafsil mutma'inna sai yake cewa kama qala ta'ala falidhalika fad'u wastaqim kama umirta ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم يجي كما قال تعالى كما يدى الله يكي توا فلذلك izuwa ga haka to izuwa ga haka wato izuwa ga alqur'ani ko izuwa ga wannan addini da Allah ya baka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fad'u ka kiraye mutane zuwa gare shi kamar da wani waje yake ce mashi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak yace wastaqim kuma ka tsayu gem akan addinin kama umirta kamar yadda ya faɗa mai a cikin waccan sura ta cikin suratul hud kenan ko yace wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi soye-soyen zukatansu wa qul kuma ka ce amantu bima anzalallahu min kitab ni na yi imani da duk abin da Allah ya saukar min kitabi na jinsin littafi wato dukkanin littafan da Allah ya saukar na imani da su shine ma'anar min kitabin anan jinsin littafan da Allah ya saukar wa umirtu kuma ni an umurce ni li a'dila bainakum an Allahu nan bi ma'ana kai ai umirtu kai a'dila bainakum ko kuma ta zaman niyabutun ne anil ba sai zama ma'anar shi umirtu bil adl an umurce ni da adalci umirtu li a'dila bainakum an umurce ni adalci tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum zuwa karshen aya yace wa hadha aidan halul ummati fima tafarraqat fihi wa ikhtalafat fil maqalati wal ibadat wannan al'amarin na irin wannan rarrabuwa kai shine halin da al'umma take samun kanta a ciki duk sanda ta rarraba ta bizantuttuka da ibadoji mabambanta kowa ya zabi wani abu ya rike ya ce shi wannan shine nashi shi wannan shine na kungiyar shi ya ta suka sauran wa hadhihi al-umuru mimma ta'azumu bihal mihna 'ala al-mu'minin wannan al'amari na son zuciya da san kai da rabuwa da rabuwa al'umma da kirkiro bid'o'i da yi wa juna martani da ganin kyashin juna yace yana daga cikin abin da wannan al'umma ta musulmai wannan al'umma ta mu'minai ta samu babbar jarabawa game da shi la haula wala quwwata illa billah fa innahum yahtajuna ila shay'ain al'umman nan tana bukata zuwa ga abu guda biyu ila daf'il fitna allati tuliya biha nubara'uhum min fitnatid dini wad dunya mu'minai suna da bukata zuwa ga tunkuɗe fitinar da aka jarabci tsararrakun su da ita na fitinar addini da rayuwa an nufusihim su tunkuɗe fitinar kata kawo kansu ma'aƙiyamil muqtabilaha alhalin kuma duk abin da ya kamata ya sa fitinar ta kawo kansu yana nan fa inna ma'ahum nufusan wa shayatin kama ma'a gairi saboda suna da rayuka kuma suna da shedanu masu ziga su kamar yadda sauran su wato musulmi na kirki muminai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba ana samun mutanen kirki a cikin al'ummar shi addinin da suke rayuwa suna cikin wannan jarabawa suna cikin jarabawa cewa akwai ƴan uwansu musulmai masu tauhidi wanda suka fada cikin matsaloli iri daban-daban matsaloli na shirkiyat na bid'iyat na saban Allah na son zuciya na bin tafarki mara kyau ya za a yi ci gaba da yin wa'azi dan a daina wannan abu a lokaci guda kuma su kare kansu daga suma kasi musamman tunda suma suna da duk abin da zai sa su yi hakan domin su ma mutane ne suna son duniya suna da sha'awa suna da son su ma a san sun samu wani abu wato su hana barna ga waɗanda suke barna sannan su hana barna ta kawo kansu ce to wannan yana daga cikin jarabawar da mumine suke a da suke fa ma wujudu zalika min nuzara'ihim yaqwal muqtadi indahum idan mutum yana rayuwa ya ga tsararrakinsa suna yin wani abu to wannan yakan sa shi ma ya ji ƙarfin bari ya gwada ko yaro ne ƙarami abinda ƴan uwansa suke da peer groups da ƴan anguwarsu da ƴan makarantarsu to dole ba yadda ya iya kafin a ankara sai ka ji ya fara wannan abu duk wani wanda ya fara shaye-shaye za a ce ai abokai ne suka koya mishi duk wanda ta fara bin maza za ka ga ai ƙawaye ne suka abin nan duk wata mata aure da ke zuwa gun boka wata ce ta yi introducing ɗinta ba komai zo mu je ki gani tasirin wato aboki da makusanci da ɗan uwa da sa'anka akan mutum ba kankani bane ba yadda zai mutu ya tantance cikin al'umma wai ya ce bari abu duka 100 bisa 100 daban da yadda suke ko ya bar wani to sai yayi wani abu cikin abin da suke kalla mu ga misali al'amarin bukukuwa duk da irin wa'azin da ake ahlus sunna kullun suna wa'azi suna cewa ba kyau kaza ba kyau kaza kaza bid'a ne kaza mumuna al'ada ne amma sai su zo kuma suna yi ba ka mamaki mai sa suke yi to shine irin wannan wujudul muqtadi an kewaye su da abubuwa da za su ja su zuwa ga wannan ba wai fa sun halasta bane yanzu suna yi ne kawai dan dai su ma su tafi tare da zamani ko dan ba yadda suka iya ko dan mata sun galabaice su ko kuma dan wanda suka kawo gudumawa a bikin haka suke so ai shine al muqtadi din ina fata muna ganewa yace fa yaqwal da'i allazi fi nafsil insan abin da ke jan mutum sai ya ƙarfi wa shaitanuhu da kuma shaitaninsa wa dawa'il khairi kazalika to yadda abubuwan shari suke da wannan to haka abubuwan alkhairi su ma suna da dawa'i da ke jinsu wa ma yasulu min ad-da'i bi fi'l alkhairi wan nadhir da abin da ke sa wato ka dinga tunanin barka aikata aikin alkhairi idan kana kusa da masu aikin alkhairi din shi sa yake so kullun ka makwabci masu alkhairi la tusahib illa mu'minan kamar yadda makwabtaka da mutanen banza da shiga cikinsu zai sa ka yi aikin banza ko alal akal aikin banza ya dinga baka sha'awa ko ka daina ganin muninsa a zuciyarka da idanka to haka idan ka kusanci mutanen kirki shi ma sai aikin alkhairi ya baka sha'awa sai ka kana so ka yi sai ka kana gwadawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan misali game da misalin aboki na gari kamar misalin mai sai da turare misalin aboki na zama wanda yake ba na gari ba kamar misalin makeri فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى راى غيره mutane da dama yana zaune ne bai da nufin wani alkhairi ko sharri har sai da yaga waninsa la siyama in kana nadhirahu musamman ma idan kininsa ne ya fa'aluhu yaga wani sa'an shi yana yi fa fa'alahu shi ma sai yi wasu yanzu da da, da watakila group da suka fara yin kidnapping hala group ɗaya ne amma yanzu sun faɗa ne kowa sun ga a ‘yan yankinmu ne suke yi ai abokanmu ne ai irin ƙabilanmu ne ai sa'o'inmu ne a rayuwa abinda suke so samu kuma za mu iya samu sai su maka su fara na fata mun fahimci wannan yanzu a haka da da da da makarantun hadda guda nawa ne a gari ba su ba kirga da yan yatsu ba amma yanzu sai ka musu census saboda kowa sai ga to tunda su wani sun bude bar mu bude da makaranta haya islam a garin nan kwaya nawa ce kwaya ɗaya ce jama'a ce kawai yanzu tsajin sun kusa talatin wane ma ya buɗe wane ma ya buɗe wane ma ya buɗe ballantana kuma ruwan da ake ce ma akadami kaza akadami akadami za ka yi bin layi guda maka gansa a jere kamar kasuwa saboda kowa ya ga wani na yi shi ma sai ya tashi ya yi yanzu da wannan ya kasuwar tamu da ta nake shago kwaya ɗaya ne provision yanzu provision a nan sun kusa talatin yanzu kowa yana sai da biredi da siga da indomi da maganin sauro to shi ne da wani yana zaune bayan komai sai ya ga wani ya fara yi wani lokaci wani ya fara sai da gawayi mutum ɗaya kafin ka hankali ma sai da gawayi sun kusa su biyar haka masu gas haka masu tsire haka masu kifi haka masu kawo tallar rake ko mun gane da ke kana fi a garin ba ta sai ba ta fa kirga da yin hatsu ba yanzu mun zama kamar Kano din da kabi yalo ne yake yake gilmawa to haka dan adam yake duk abin da ya ga wani na yi da bai yi ni yayi ba to sai ce shi ma sai yayi Allah ya sa mun gane wannan fa innan nasa yace saboda su mutane ka asrabil qita kaman wato tawagar tsuntsaye ne shine asrab jam'u sir kamar tawagar tsuntsaye ne yaju'i majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd Allah ya halicci mutane akan koyi da junansu shi sa koyaushe zaga ana yayin wani abu da yayin ya wuce kuma sai wani ya zo duk wani abu da wani ya kawo sai ga ya zama yayi kowa yana so ya kwaikwaya ولذا ولهذا كان المبتدي بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر shi ya wal wizr shi sa kaji aka kawo a cikin shari'a kamar da yake cikin hadisi da zai kawo mana shi yanzu hadisin Abdullahi dan Jabir dan Abdullah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda di ya aikata wani abin alkhairi to yana da ladan waɗanda suka ga alkhairin nan suka yi wanda di ya aikata wani sharri yana da ladan wanda suka ga sharrin nan suka yi tu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya kawo wata sabuwar fikira mai kyau shine ma'anan man sanna sunnatan annabi bai ce manifta da bid'atan ba dan yan bid'a suna amfani da sai ai gashi an ce wani ya kawo wata sunna to ai bai ce wanda ya kawo wata bid'a ba cewa yi man sanna sunnatan wani abu na arziki na alkhairi wanda dama yana cikin mutane sai ka zo ka raya shi ko ka zo ka shahara shi aka ji labarinsa to kana da ladansa da ladan wanda ya aiki da shi har zuwa tashin alkiyama shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa lada a duniya da lahira so da shi kuma duka alheri musulunci nan shi ya kawo shi duk wanda yake musulunci tun daga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu zuwa ƙarshen musulmi da zai mutu da zai imani to to kowa annabi na da lada akan aikin da kai na alkhairi saboda shi ya kawo wannan alkhairi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wa man min gairi an yi ƙasa min ujurihim shai'a ba tare da an cira daga ladansu ne za a baka ba wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamati min gairi an yunqasa min awzarihim shai'a haka nan wanda ya kawo ta mummunar ɗabi'a ya yada a cikin mutane mutane sa zo na lafiya ka je ka kawo wata fitina ka yada musu waye fara kawo Hausa fim da ya kawo shari cikin mutane waye fara kawo bet neja waye fara kawo yaduwar gidajen kwallo irin waɗannan gidajen kallon ƙwallon nan waye fara kawo yaɗuwar ɓarna iri kaza to wannan mutumin da ya kawo irin wannan ɓarna to ya zo da fitina wadda gashi ta yaɗu ko to duk zunubin wannan ɓarna tana kan shi ta haka ba ƙaramin fitina bane jama'a mu kiyayi wannan ka kiyayi zuwa ka gayyato wata shedana ka kawo cikin al'umma wai dan kawai zaka samu kuɗi dan kawai zaka samu ɗaukaka dan kawai za a yi da kai sai ka je ka gayyato wani wata barra ka zo ka institutionalizing ɗinta ka kafa ta har a dinga koyi da kai a kanta ta wannan barna ce wannan hadisi asalin shi hadisi ne dogo na jabiru dan abdullah da ke cikin sahih muslim wanda wasu mutane suka zo cikin larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu cikin mummunan hali ba su da sutura mai kyau ga alamar yunwa da fatara annabi sallallahu alaihi sallama yana ta abin nan kwadaitar da mutane akan a basu sadaka jabiru yake cewa fa abqa'u anhu sai mutane suka danyi sanyin jiki haka ba a yi kokarin da annabi yake tsammani ba hatta ru'iya zalika fi waji har aga annabi ran shi bai so ba sannan sai wani mutum cikin ansarawa ya tashi ya je ya kawo wani abu na azurfa to to shi da ya fara kawowa sai saura duk suka fara kawowa akai ta zuwa ana kawowa to shine abin ya burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma wannan mutumin wannan talikin cewa shi da ya fara tashi yayi kokarin yin sadaka a lokacin da mutane suka dan yi jinkiri to yana da ladan wannan harraka su din da yi to kai kokari ya zama duk sanda wani abin arziki ka zama kana kan gaba ka fara yi dan mutane su gani su koyi musamman idan kai babba ne ko jagora ko mai fada aji ko wanda ake ganin in dai hawa ne to ya kamata mu mamu in dai hawa ne da shi a wannan harka ya kamata mu mamu to ka zama gaba gaba wajen aikin alkhairi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin saboda su dan adam yana da wannan ɗabi'a ta koyi da juransa abinda duk ya ga wani tsaransa yana yi to bai so a bar shi a baya shi ma sai ya shiga yayi wadhalika lishtirakin fil haqiqati saboda hakikanin gaskiya suna da ainihin tarayya a wannan al'amarin abinda kai na kirki wasu suka bika kuna tarayya akai abinda kai na sharri wasu suka bika kuna tarayya akai kuma shi yasa kamar da muka karanta a darasin da ya gabata ba a son bayyana barna ko da mutum yayi wata barna to ba daidai bane a bayyana ta domin bayyana ta din nan zai sa tsararrakin mai mai barnar su ga cewa bari su ma su gwada ba daidai bane a dinga bayyana ta sai Allah yake cewa la yuhibbullahu al-jahra bisu min al-qawl yace wa an wa anna hukma shay'i hukmu naziri saboda kuma hukuncin abu da yake da hukuncin irin sa wa shabihu shay'i munjadhibun ilayhi a wani abu da ya kama da kai to kana jawuwa zuwa gare shi fa idza kana hadhani da'iyaini qawiyaini fa kaifa idan damma ilaihi ma da'iyani akharan in ya zama wadannan abubuwan guda biyu shine samun a yin abu daga tsaranka da kuma wato cewa Allah ya halicci dan adam da siffar san koyi da tsaransa in ya zama waɗannan guda biyu kadai suna da ƙarfin su ja mutum ya dinga koyi da na kusa da shi to ina ga kuma aka hada da wasu abubuwa guda biyu masu ƙarfi suma su wane ne yace wadhalika anna kathira min ahli almunkar yuhibbuna man yuwafiquhum ala ma hum fi kai kana so ka kwaikwayi wani to kuma shi ma wani musamman wanda yake yin barna yana so ya ga yayi tarayya ya ga an shigo cikin barna dan kada ya halaka shi kadai mutumin da yake yin barna bai so ya zama shi kadai ne yake cikin barna mutumin da yake cikin wata matsala yakan ji saukin matsala in ya zama ba shi kadai bane da za ka fito gidanka kaga kai ne baka da wuta duka kusurin anguwa akwai nifa sai hankalinka ya tashi amma kaga duka ko ina duhu to ai ɗaya ne za ta dawo ko mun gane za ta dawo ba za ka damu kamar yadda inda a ce ta kace kaɗai babu ba yawwa to haka inda za a ce duk an biya albashi naka ne bai shiga ba kaga za ka shiga cikin damuwa amma an kaji cewa ai ba wanda aka biya a ministry to duk ɗaya ne ana nan a yadda ake in ka ji cewa to ai mu goma ne ba a biya ba to ka san matsalar ba taka bace kai zaka je da sauki za ku iya taruwa ku gyara matsala to dan adam yana da wannan ɗabi'ar yana so ya ga abin da yake yayi tarayya da wasu ko da barna ce saboda mene yace wayadbabuna wayudibuna man la yuwafiqu in wani ya ki yadda da su akan abun za su dinga jin haushin shi yanzu ji ba yan bid'a abin da suke da zaran wani malami na ahlus sunna yayi wata magana mai harshen damu da ta iya goyon bayan ra'ayinsu ko da da tawili ne za su fara ɗaukowa suna yayatawa suna taliki tare da cewa ba wani abin yake nufi ba sai ai gashi ma wani malami ya faɗa saboda mene yanzu suna ganin yayi muwafaka da su akan abin da suke wanda kuma ya fito ya ce ba haka bane sai su ɗauki gaba da shi to haka da wannan ɗabi'a ɗan adam ce wa hadha zahirun fid diyanatil fasida wannan abu ne a fili a cikin addinai na barna duk yadda kake da irin sukar da kai wa 'yan bida da rana ɗaya za su gaice ka maulidi Allah ya jarabce ka ce bari ka je ko da ka je da niyyar ka musu nasiha ne da wa'azi shi kenan fa ranar za a ayyana ka cewa ai kai ma masoyi ne na manzo ai kama yanzu babban kudubi ne shehun zamani ne kai sosai za ta haska ka ai ta labarin ka za su anshi lambar waya ka su dinga gayyatar ka duk abin da za su sai ka ga wata shedaniya wadda kowa ya san shedanci take da zaran ta ce ita ma ‘yar maulidi ce sai ga an sa mata sayyada a jikin sunanta ce ta zama sayyada har a dinga cewa ma ai jinin manzan Allah ce ba ita ko jinin Husaini ce duk irin wannan abin ne jama'a wato ibn taymiya ya kai matuƙa wajen fahimtar zatiyar mutane a wannan bayanan da yake mu sai ka ce a wannan zamani yake rayuwa wallahi yace wali hadha min muwalati kulli qaumin limuwafiqihim wa muadatihim limukhalifihim daga ko waɗanne mutane suna kaunar waɗanda suka yi tarayya da su kuma suna adawa da wanda suka saba musu ga yan bid'a gaba ɗaya sun hada kan adawa da ahlus sunna kuma zaka ga koda suna da adawa da junansu suna da wata mahada a kotu madan sun je zaga shi'a da yan ɗari'u za su hada wata mahada koda za a je a sake rabuwa a wata maraba mu ahlus sunna mu ne ba za a taba haduwa da yan bid'a ba duk inda aka je aka buga aka raya zamu yi imtiyazi da yan bid'a insha Allah amma su tunda akwai inda za su haɗu za su yi muwalati ma junansu za kuma su yi mu'ada za su yi gaba da sauran mutane wa kadhalika fi umuri dunya wa shahawat haka nan ma al'amarin duniya da al'amarin sha'awa sha'awar rayuwa kathiran ma yakhtaru ahluha wa yu'thiruna man yusharikuhum fi umurihim wa shahawati so da dama wato su a masu bin abubuwan sha'awa-sha'awa na rayuwar duniya sukan zaɓi junansu kuma su yi tarayya da abokan harkarsu a cikin sha'awar barna in ma lil mu'awanati ala zalika ko dai taimakekeniya akan haka kama fil mutaghallibina min ahli riyasati wa qutta'i tariqi wa nahwi zalika kamar yadda wato waɗanda suka galabaici mutane daga cikin shugabanni da 'yan fashi da makamantansu za ka suna da alliance da junansu yanzu waɗannan bandits da ake magana da inda suke suna da network sun san junansu suna da alaƙa da junansu suna soyayya da junansu suna sharing information da junansu haka aharul ri'asat 'yan siyasar nan ko da bambancin jam'iyya ko da bambancin yare ko addini ko jiha za ga duka manufarsu ɗaya za ga duka club ɗinsu ɗaya abin da suke alaƙa da shi ɗaya to ɗan adam haka yake da zaran ya gamu da wani sabon mutum idan ya ga cewa akwai wani abu da suka yi tarayya da shi to zai fahimce shi fiye da ɗaya yanzu idan kai likita ne na asibiti kana cikin halin tafiya ko a jirgi ne kana gamuwa da wani in ya ce maka shi ma likita ne sai ko kun zama abokai in ya ce maka a ko da ba likita bane in ka ji cewa jami'a ɗaya kuka yi sai kun zama abokai in ka ji cewa jiha ɗaya kuka fito ko gari ɗaya za ku je ko irin sunan babanku ɗaya ko mun gane ko kun taɓa yin aure a gari ɗaya sai ka wani abu da zai haɗa kai wani ma koda suna goyon bayan kulub ɗaya a kallon ƙwallo dukan su 'yan barcelona ne shikenan sun zama sun zama dangi sai ga suna suna wa juna mutunci to shine irin wannan ɗabi'a ta ɗan adam yana da saurin yarda da wani wanda suke da tarayya da wani abu saboda in malil mu'awanati ala zalika dan za su taimaki juna akai za su iya taimaka wa juna professionally ko economically ko financially ko kaza wato suna da wata harka ta taimaki junansu in mutum ɗan kasuwa ne da ya ga wani ɗan kasuwa da yake irin harkarsa to ai ya samu ƙarin network kenan ba haka bane idan kai ustazi ne yanzu kana zuwa kan mai NYC kafin kafin a kwana a wuni kowa ya ware irin mutanen shi za ga kowa sun automatically kowa sun yi jam'iyyarsu nan jam'iyyar an arewa ne inda suke fira inda suke shan shayi can na masu neman mata ne can na mashaya ne ustadai suna masallaci kai kuma alarama za ka fara lissafa da wa za ku dinga yin musaffa kowa yana neman abokin birminsa automatically haka mutane suke ya ce imma lil mu'awana wa imma lil talazzuz bil muwafaqa ko kuma kawai dan jin dadin cewa ka samu abokin tarayya a cikin abin da kake akwai wani dadi kaga cewa abin da kake yi ba a baka kai kade kana yi ba kama fil mujtami'ina ala shurbil khamr masalan kamar yadda mashaya giya suke duk mashayin giya idan ya je gidan giya to bai zama shi kadai zai samu wasu riga sun fara sha ne kawai za su gaice shi kuma ko bai da ko kwandala zai sha haka mashayin wiwi duk wanda yake wata barna irin wannan zai tarar abokan barnan dama suna jiran ya zo ya joinin ɗinsu ne ba za a bar shi shi kaɗai ba akan faɗi wata magana ma cewa wai 'yan giya ba sa yin kyauta amma zai a kunda ya sai maka katan guda ka shanye ba zai baka naira hamsin ba amma in dai za ka yi ta sha ko kwalba ɗari ne a aljihun shi ba wanda yake sha nan balantana ya ba mu ya ba mu shaida akan wannan gaji ko bashi dan giya zai daukan bashi ya ba wani kyauta to haka dan tata ba za a bar shi ya tashi a teburin nan ba koyaye ne za a ce dai ci gaba dai saboda ana so a samu mu'awana da muwafaqa fa innahum yuhibbuna an yashriba kullu man habara indahum suna son duk wanda ya zauna a majalisin ya sha da zaka je ka zauna ka ce ni ba na sha to da ka zama musu threat ba su yadda da kai ba to me yasa ka zo wa imma li karahatihim intiyazihi anhum bil khair ko kuma saboda ba su so kai ka kadaiti da wani alkhairi da su suka rasa idan wasu suna yin barna a cikin abokansu in wani ya dage cewa shi ba zai yi ba sai a tsane shi saboda ba su so kai ka kadaiti da nagarta idan ga wani a cikin wasu jami'an tsaro na gwamnati waɗanda sun shahara da cin hanci sai kai ka zo ka ce ba za ka ci hanci ba to shi kenan sai a tsane ka a ce wane yana suna mana shi na Allah ne shi wai shi mai gaskiya ne da yadda za a yi a corrupting ɗinka sai a yi ko ta bayan fage ko da yaudara ko da blackmail ko a tuno da wani laifi da ka taɓa yi a da ko ka ce ka tuba sai an tabbatar da za a kai ma a lalata ka imma hasadan lahu ala zalika suna mashi ko dai suna mai hasadar shi ya nagarta su ba su ba ya ce wa imma li Allah ya aluwa alaihim bi zalika ko kuma don kada ya samu ɗaukaka a kansu da haka wa yi humada durahun shi a dinga yabansa su kuma a dinga zage su ka a ce ai duk anguwan nan yaro kaza shine mutumin kirki kai Allah ya saka mai da alkhairi ai a gidan wani akwai mutanen kirki kaza da kaza to sauran yara ko sauran abokai za su lalata mishi wannan ko a hostel ne haka ko a hostel ko a aji ko a kasuwa ko a inda ake wata almundana da za a ce kai a kasuwa ne a ‘yan tike ne ko a ‘yan au kai ka shahara da gaskiya ka shahara da adalci ba ka taɓafifi ba ka cin riba to sai sauran a haɗu a ce sai an yi maganinka ko dai kai joinin ɗin wannan ɓarnan ko kuma a lalata maka al'amari kuma in dai hasada ta shigo to komai yana iya biyo baya zai zai mana magana akan wannan za a iya maka asiri za a iya kashe ka za a iya maka ainu a yi maka kambun baka ko kambun ido wanda kamar annabi yake cewa kuma kambun baka yana iya gaggauta kai raƙumi tukunya wato raƙumi yana iya kasawa saboda kambun bakan wani maki yace yana iya kuma gaggauta kai mutun kabari wan yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra saboda in hasada ta shigo ana hasada kai ka zama nagari ina ganin kuma kamar wannan abin ma ya fi yawa mamu a cikin al'ummar jama'a don galibi dukanmu da muka taso muna usadanci muna ‘yan ƙanana za ka fuskanci irin wannan haɗarin a cikin al'ummarka da danginka da ‘yan uwanka kowa bai san ka zama mutumin kirki wannan shiɗancin shi ba a damu da shi ba sai a ce ai ƙuruciya ne zai bari akwai wanda yana shaye-shaye ko yana neman mata ko yana ɗauke-ɗauke ko yana rashin kunya ya zama ɗan daba duk masu yin irin wannan muna matasa 'yan teenage da early 20s to sai kaga iyayensu da yayinsu da yan anguwa ba sa damuwa da wannan ɓarar da yaran da suke ana ganin ka ai zamani ne za su bari wata rana kai kuma da kake zuwa hadda kake zuwa neman karatu kake bin malamai sai ai ta maka izgili da zolaya da habaici wani har ya gaza ya fasa su da dama mutane suna samun kansu a cikin wannan ɗaiɗai ne wanda yake tsallakewa to wannan haka al'umma take da irin wannan mummunan tunani jama'a da ya mutumin da ya kama aikin kirki shi ya kamata a encouraging shi ya kamata a ba support sai ga ta a cikin gida ko cikin dangi sai ana kallon ka wani bari ana kallon wannan yana yana yana batawa kanshi lokaci ne bai san yadda zai da rayuwarsa bane ya rasa abin da zai yi haka ko yarinya ce budurwa a cikin dangi ta fita fito ta kama ustazanci sai kaga ana ana ana takura mata in za a je biki wata za a iya kama ta da karfin tsiya a cire mata hijab a ce sai ta yi tsirara ai ta mata dariya kawaye da cousins da sowaye ko a dinga zolayarta ana kwatanta yadda take yi ana kiranta da sunaye na na na na, na, alqab wala tanabudu bil alqab da sunan san duk mun san wadannan abubuwan to wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake gaya mana cewa yanzu misali yanzu kamar su ƴan mata za su ga dan me ke za ki lullaba jikinki mu muna budewa wallahi sai kin bude baki isa ba dan me za kina so wato ke a ce ke mutum mai kirkici baki isa ba dole ki barnar da muke yi a yi tarayya to wata tun tana abin nan haka tana dan kokartawa har dai su galabaice ta to kuma an an galabaice mutum din mai yakon kuma a karbe shi sai a dinga mai izgiri ki da wai kenan kaza dama duk mun san ƙarya ne muna furci ne yanzu ba gashi nan kina yi ba ka bi su din ma baka dira ba Allah ya kyauta ya ce wa illa wa imma li Allah ya kuna lahu alaihim hujja wasu kuma za su yi haka don karka samu abin da za ka gaya musu in za ka musu wa'azi ya ce a ke maran nan da ke aka yi ba abin da za ka gaya mana ba abin da za ki gaya mana da ku aka yi wa imma li khawfihim min mu'aqabatihi lahum bi nafsi ko kuma suna tsoron kada wata rana ya musu ukuba akwai wanda za ka ga jami'an tsaro ne shugabansu ne ma zai ce baya son a yi barna su kuma za su sayin da za su yi sun saka shi a cikin barna saboda a yi tarayya ga baki daya kai akwai wanda fa ake kashe shi gaba daya akwai akwai wani wanda na sani a nan tudun wada wanda a sanadi haka aka kashe shi jami'in custom ne ya ki barna ga baki daya wallahi ɗan uwan shi jami'an custom suka harbe shi suka harbe shi kawai a can kudu dan me zai ce ba za a yi sata ba kuma gashi babba ne a cikin su dan me zai ce ba za a ci hanci ko rashawa ba duk irin wannan yana faruwa sosai wani aje a mai asiri wani aje a bata mashi file wani aje a mai sharri a gun na sama da shi wani a mai posting wanda yake mummunan posting a kai shi kauye ko inda ba a samun komai wato dai tafi can da tsiyarka to haka zaka ga ko a faculty ne ko a department ko a makaranta aka ce ga wani malami ko ne exam officer ko wani alkali wanda yake kula da aiki sai duk sauran lauyoyi ko alkalai ko sauran lakcarori sai a tara ce wallahi bai isa ba dole sai yayi wannan barnar shi ma an baka ba ai maganin shi a hado mai gada zare iri daban-daban wani hada shi da kuɗi wani da mata wani da sharri wani da rubuce-rubuce wani duk babu da abin da ba a yi wai dai ka a ga mutum ya zama na kirki a ya ban mata da saura au bi man yurfa'u ilaihi zalika ilaihi ko kuma wato a kar a musu uquba ta hanyar ya kai maganar sama wali Allah ya kunu ta hata minnatihi wa khatari ko kuma dan kasu zama karkashin falalarsa da kuma suna tsoron cewa ya san laifuffukan da suke duk wannan sa cikin asbab da ke sanya masu laifi ba za su bar mara yin laifin shi ya bar su fama ya kasa musu wa'azi ya kasa hana su amma su ba za su bar shi ba dole su yi tarayya da su wa nahu zalika min al asbab da ire-iren waɗannan cana yake a yankin barna da ake boko haram da ƙarfin tsiyayen boko haram suke ba ƙauye su kama yara kawai su tafi da su su je su inturu su zuwa boko haram ba za su kyale su ba duk inda suka ga matasa sai su kama haka suke a zamfara ma za su zo ƙauye su kakkama su su je su shigar da su wanda ya ƙi yadda ya shiga wani a datse mai hannu wani a sare mai kafa wani a kashe shi ana ana mishi haka da sauran sun gani sai su sallama tun suna yin abin ba sa so har zuciyarsu ta bushe shike qala allah ta'ala wadda kathirun min ahli alkitabi to kasai mun tamiya ba abin shi bashin hujja yace wadda kathirun min ahli alkitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq allah yace da dama daga cikin ahli alkitabi suna so su maida ku kafirai bayan imaninku me yasa ba su so ku ci gaba da zama amuminai tsabaragen hassada saboda sun san abin da kuke akai gaskiya ne gaskiya ta bayyana gare su su ba za su ba sun yanke hukunci cewa ba za su bi gaskiya ba to ku kuma da kuka bi ba za a bar ku ku ci gaba da bin gaskiya ba wannan ka'idar akan ta yahudawa suke rayuwa har yanzu law yardunakum min ba'di imanikum kuffara ina ma su mai da ku kafirai bayan imanin ku hasadan min indi anfusihim saboda tsabaragen hasada har yanzu haka kafirai suke rayuwa da mu musulmai a duk inda musulmai suke da larabawanmu da ajamawanmu yahudawa ba su gushe ba suna kullo mana da hanyoyi da za su tabbatar da cewa sun karkatar da mu daga addini da haka sai an yi takalan ɗan kamar da ƙwar'ani ya ba mu labarin cewa abokan gabanmu ne dole sai mun ci gaba da riƙar sa matsayin abokan gaba wa qala ta'ala kuma Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda suke guri shine kuma ku kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zama ɗaya da su in kun zama ɗaya da su shikenan ba komai wa qala usman ibn affan radiyallahu anhu sai na usman dan affan Allah ya kara masa da yana cewa waddati zaniyatu law zanan nisa'u kulluhun abinda karo take so a ce duk mata ma mazanata ne shikenan ba wanda zai mata alfari cewa ita iska ne tace ai kowa ma tana yi da haka duk inda suke mata masu irin wannan ɗabi'a ta fasikanci suna so su introducing ɗin waɗanda ba sa yi cikin abu cikin ƙawayensu da makwabtansu da roommates ɗinsu da hostelmates ɗinsu da classmates da cousins duk inda za ta ga ya za a yi ta samu wata su dinga tafiya wannan yawon ballon tare za ta shigar da ita a hankali a hankali haka masu shaye-shaye tana yawo da shi a jakarta da zaran wancan ta yi kwamfalin cewa tana damuwa za ta ce mata akwai maganin damuwa karki damu karki ji komai gashi za ta iya sai mata kyauta ko mun tsadar shi yadda dai za ta shiga cikin barnar daga baya ta sa sayin da za su wal musharakatu qad yakhtarunaha fi nafsil fujuri sannan yace kuma wannan tarayyar da mabarnata suke so a yi da su akan barna ta yi su zaɓa maka ita ka aikata irin jinsin barna da suke yi kalishtiraki fi shurbil khamri kaman ku tarayya da su a shan giya wal kadhibi ko akan ƙarya wal itiqadil fasidi ko akan mumuna aqida wa qad yahtalu yahtalu yahtarunaha fi an-naw'i ath-thani ko kuma su zaba maka ita a nau'i na biyu wato kakkai tarayya da shi akan tashi barna amma kayi irinta a wani wuri kazani allazi yawaddu anna ghayrahu yazni yuzni kamar wanda yake mazinaci yana so ya ga wani shi na yin zina amma ba da aboki zina shi ba aw sarik alladhi yawaddu anna ghayrahu yasraq ya ko kuma wanda yake barawo yana so ya ga anna ghayrahu yasriqu dai abokin shi yana yana sata lakin fi ghayri al-ayn allati zana biha aw saraqaha amma kada ya zina da abokin abokin zinarsa kar kuma ya saci abin da shi ya sata yana so ya ji labarin akwai wani barawo a wani gari zai nemi lambar wayar shi masu dinga communicating suna ba juna idea ko su hada a wani wuri su gaisa yana so ya ji labarin cewa a unguwa kaza ma akwai yan fyaɗe irinsu amma kar su zo su yi da abokan fasikancin shi da haka akwai wanda yana neman karuwa amma yana kishi a kanta bai so wani ya neme ta zai ce ga karuwa nan ku je ku nema ta amma ban da wacce karuwa shi yana so a yi ɓarna amma kada a yi ɓarna a mahallin da yake ko mun gane wa amma da'i athani to abu na biyu da yake ƙara mabarnata ƙarfin sirinjayi wato masu nagarta shine faqad ya'muruna ash-shakhsa bi musharakatihim fi ma hum alayhi min al-munkar suna iya umurtan mutum ma su ce sai yayi tarayya da su akan abin da suke kai na barna fa in sharakahum in ya tarayya da su to shikenan wa illa in yaki aduhu za su gaba da shi wa azauhu za su fitar da shi ala wajihi ala wajihin yantahi ila haddil ikra zuwa ga wani mataki ma da sai an tirsasa mishi aw la yantahi ila haddil ikra ko kuma ba a tirsasa mishi din wato idan suna da ƙarfi za su tirsasa mutum sai yayi bannan da suke so akwai wanda za a yi ce dole sai ya sha giya ko baya so ko a bayan shi wuyi a ce ya sha ko a ce yayi kaza in ya ƙi a tirsasa mushi saboda an fi ƙarfin shi sun mai na haula illazina ya taru na musharakatar gairi lahun fi ƙabihi fi'ilihim ci sannan kuma su waɗannan waɗanda suke zaɓen wani ya tarayya da su a kan mummunan aikinsu au ya amuru na hu bi zalika ko suke umartar wani da haka wa ya sta'inu na bihi ala ma yuridu lahu su yi nemi taimakonsa a kan abin da suke so suke nufata mata sharakahu to duk sanda yayi tarayya da su din wa awanahum ya taimaka musu wa aqaahum ya musu biyayya in taqasuhu wastakhaffu bihi shine maganar da farada sai su fara zolaya shi suna mishi habaici waja'alu zalika hujjatan alayhi fi umurin ukhra to daga nan kuma suna da hujja akan shi yayi barna ta daya har yanzu yana da sauran imanin sa idan aka zo aka ce ta biyu cewa ƙarya kake ran ma fa da kai ƙarya kake ce wai kai baka satan ansa ba da kai ka sata baran kai baka haura katanga gudu daga hostel ƙarya kake ai tara kai in ka ce ba za ka ci to zai za tona maka asiri shikenan sai kai zai ka ci gaba dai yarinya ce da hijabin ta wata na an je bikin ƴan uwata shedan ya dan rinjaye ta ita ma ta dan yi rawa to da an dawo aka zo aka ce a ba kyau ta ce ƙarya usadanci kike ba da kai ba da kai akai baranan muna da bidiyon fa shi kenan sai ga mutum jikin shi yayi sanyi dole ya koma ya ci gaba da yin wannan barna ko kuma alal akalle ya shu ba za wato kana so ka tuba ma ba za a baka ka tuba ba Allah ya tsare mu kun ga shine asalin da cewa kai tarayya da mutanen kirki tun asali ko yaya ne yi kokari ya zama abokan tarayya ka mutanen kirki kar ka tarayya da mutanen banza domin su mutanen kirki ko da sun samu kansu a cikin wannan tatabarza to za su taimaki junansu wajen tuba ne za su tuna Allah su tuba ba za su ce a shi kenan ai an riga an karya lagon abin nan imani to a ci gaba da barna kawai ya ce wa ja'alu zalika hujjatan alaihi fi umurin ukhra wa in lam yushariku in yusharikum in ko yaki aduhu za su mai adawa wa azauhu za su cutar da shi wa hadhihi halu ghalibiz zalimin alqadirin wannan shine halin mafi yawan azzalumai da suke da ƙarfi akan mutane wa hadha al-mawjud fil munkari wannan abin da kake ji na san tarayya da juna akan abu da yake cikin mummunan abu mawjudun naziruhu fil ma'ruf wa ablagu minhu akwai irinsa akwai irin wannan karfin san tarayyar a cikin aikin kirki mutanen kirki suna son ai tarayya da su aikin kirki kai ya mafi na mutanen banza ƙarfi kama ƙala ta'ala kamar da Allah yake cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani suna da tsananin so ga Allah fiye da san da kafirai suke wa gumakansu so saboda haka haka ma wajen aikin alkhairi wanda suka yi imani suna da tsananin so su ga ana aikin alkhairi fiye da yadda ka mabarka suke su ga ana aikin barna yanzu kai da kake mutumin kirki kake aikin addini duk inda ka ji wani mai aikin addini sai ka ji kana kaunarsa ko ba ku taba haduwa ba da ka je wani gari kaga alamar nan garin akwai sunna sai ka ji wani daɗi a ranka da ka ji labarin wani malami kantar da sunna ko baka san shi ba ko ba malamin ka bane ko ba ku taba gamuwa ba ko ba jinsin ka bane ko ba yaran ka bane sai ka ji kana son wannan malamin sai ka ji kana son garin su sai ka ji kana son ina ma ku samu wata alaka da shi duk inda za ka bi yanzu ka ga makarantar islamiyya ka ga makarantar hadda ka ga yara suna ƙoƙarin addini sai ka ji kana son anguwar kana son yaran kana son malaminsu ina ma za ka ibada wata gudunmawa kaga akwai wannan ƙarfin a cikin a cikin yanzu wani mutumin kirki da ya zo wata anguwa ko wani gari wani ko bakunta yana zuwa da ya ga ana aikin arziki ko zai ga to ya zai ya taimaka ne mun taɓa ba wani gari a wani ƙauye a nan jihar katsina aka suka gaya mana muga ana gina wani masallaci mai kyau suka ce wallahi wani mutum ne kawai zai matafi ya tsaya ya sallah a nan sai aka yi sa'a ranar sun yi wani bakon ɗan garin da yake wani birni ya zo ya karatu mai kyau a sallah wannan mutumin mutumin ɗan abuja ne da ya ji karatun mutumin nan sai ce yanzu a nan ƙauyen ana da limamin irin wannan kuma ba masallaci mai kyau ga masallacin uncompleted kawai ya ce a nemo mishi masu masallacin da na kisan kawai shi ke na yi turo kaya yake ce a ƙarasa musu masallaci bai kamata a ce suna da alarma mai daɗin kato irin wannan ko ba su da masallaci mai kyau ba daɗin karatun kawai ya jashi zuwa ga ya taimaka musu so duk inda kaga ana aikin alkhairi zaka ji kana son ka yi musharaka kana son a ce kai ma kana cikinsa in kai mutumin kirki ya ce fa inna dawa'il khairi aqwa domin ababen da ke jan mutum zuwa ga alkhairi suna da ƙarfi fiye da ƙarfin ababen da ke jan zuwa ga shari fa inal insana fihi da'in yad'uhu ila al-iman wal ilm was sidq wal adl wa ada'il amana asalin dan adam da lafiyayyen tunaninsa yana da wasu abubuwa a cikin zuciyarsa da rayuwarsa waɗanda ke jin shi zuwa ga imani suke jin shi zuwa ga ilimi suke jin shi zuwa ga gaskiya da adalci da mai da amana fa idza wajada man ya'malu mithla zalika duk sanda yaga wanda yake aikin ilimi aikin imani aikin gaskiya aikin adalci mai da amana sara lahu da'in akhar ya samu wani dalilin shine wato ya samu kini la siyama idza kana nadiru musamman ya zama sa'an shi yara ne suka dace alqur'ani saboda sun ga wani sa'an sana musabaka sai su ga tunda wani wallahi ne ma sai nayi ƴan mata nawa suka zama wato sisters a cikin universities da sauransu saboda sun ga wasu sawoyin su suna yi suna ustazancin suna islamiyya su ko ba su fasa cin jarabawa ba na san lokacin da yara anan abu suka yi tashin haddan alkur'ani saboda sun ɗauki wani tunani cewa duk wanda yake mahaddaci to za ka ga a department ɗinsu baya cin ƙaramin point da haka a sanadiyar haka da suka zama alarmomi suka shiga islamiyya a saboda lahadi kaga dai ko ba dan Allah bane daga baya sai Allah ya gyara musu niyyarsu ko tunda tunda akwai malamai da dama ma masu masu irin wannan iskaliyar to da haka wata ta zo makarantan da kayanta marasa kyau amma Allah haɗa ta da ƙawaye na gari ta ga dukkaninsu da hijabansu tana kuma hutu sai ga ta ɗinko hijabai dama kuma an ba ta kyautar ƙwaya ɗaya biyu sai ga ta kuma ta mata zama mai saka hijabi ta zama mai mutunci ta canza ɗabi'a akwai wannan yana faruwa sosai eh idan mutum yana rayuwa a inda abu yake nagari shi ma sai ya zama irin nagar har ma inda zai ƙi yin nagarta sai ai ta mamaki to kai ya akai kake wuri kaza kuma baka yi nagarta ba ya akai ka taso a gari kaza ko a cikin al'umma kaza kuma ka zama daban da su yace fa innal insana fihi da fa idza wajada man ya'malu misla zalika sara lahu da'in akhar la siyama idza kana nadhirahu la siyama ma'al munafasa musamman kuma inda akwai gogoriyo irin yanda yara suke a makarantu kowa yana so a ce shi yafi iyawa kowa yana so a ce shi za a tafa mawa kowa yana so a ce shi za a baiwa kyauta wa hadha mahmudun hasanun wannan abin kyau ne abin yabo ne fa in wajada man yajibu mu man yuhibbu muwafaqatahu ala zalika wa musharakatahu lahu fil mu'minina as-salihin wa salihin wa man yabghuduhu idza lam idza lam yaf'al zalika sara lahu da'in thalis yace fa in wajada man yuhibbu muwafaqatahu idan mutum yana aikin alkhairi sai ya gamu da wani wanda yake so su dace su yi alkhairi tare ala zalika akan wannan alkhairin wa musharakatahu ya gamu da wanda yake so su tarayya minal mu'minina was salihina wani cikin mu'mine ko salihai wa man yubghiduhu ga kuma wani a gefe yana jin haushin shi yana wani aikin alkhairi akwai masoya masu tarayya da shi akwai kuma makiya masu gaba idan lam yaf'al dalika to sai zama wannan ya zama mishi sara lahu da'in thalith wasu ana so yi aikin ana tarayya da shi wasu kuma suna kin shi in bai yi aikin ba to wannan ya zama abu na uku da zai taimaka mishi shine samun mataimaka masu son yayi alheri da kuma waɗanda ba sa so su ga ya fasa alheri fa idza amaruhu bidhalika wa walahu ala zalika wa adahu wa aqabuhu ala tarki sara lahu da'in rabi in ya zama an samu kuma masu nuna mishi muwalati da taimaka mishi akan yin alkhairi da masu mishi ukuba ko yi mishi adawa akan barin alkhairi to yanzu yana da wani dalili na hudu kenan wato saboda akwai reward and punishment yaro an kawo shi makaranta kaga an sa shi a aikin alkhairi yazo kuma ya tara akwai yara sawo'in shi suna ta yi tare akwai kuma malamai masu ba su kwarin gwiwa sannan kuma akwai sergeant wanda baka yi bayana bulala kaga shine wanda aqabubu akai kenan kuma gani wali hadha yu'maru almu'minuna an yuqabilu as-sayyi'at bi diddiha min alhasanat shi sa ake umurtar mu'minai akan cewa ko da yaushe idan sun samu kansu a cikin yin abu na laifi su yi kokari su dawo su yi aiki mai kyau kama yuqabilu at-tabibul marada bi diddihi kamar yadda likita yake muƙabalantar dukkanin rashin lafiya da abin da yake akasinsa fa yu'marul mu'min bi an yusliha nafsa ana umurtar mu'mini ya gyara kansa wa zalika bi shay'aini gyaran kai yana zuwa ne da abu guda biyu bi fi'lil hasanati aikata ayyuka na kirki wa bi tarki sayyi'ati da barin ayyuka na banza ma'a wujudi ma yumfis hasanat wa yaqtadi sayyi'at tare da cewa a ɗabi'ance akwai abin da yake kore mutane daga aikin kirki kuma yake ja su zuwa ga aikin banza wa hadhihi arba'atu alwa su kuma wadannan abubuwa ne guda hudu wa yu'maru aidan bi islahi ghairi fa ila shi mu'mini ana umurtar sa da bayan ya gyara kansa ya kokarin gyara wanin sa bi hadhihi al-anwa'il arba'ati ta hanyar amfani da wannan abubuwa guda hudu bi hasabi qudratihi wa imkani da iya karfinsa da iyawarsa qala Allah ta'ala Allah yana cewa wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يتي والعصر إنا رنسوا هذا العصر كنا رنسوا هذا زامن بسا سبان المالب إن الإنسان للي شيئا أدن جنسا أدن قبعد لفي خسر للي ينا تكين أسارة ينا تكين واتو رشن sanin ciwon kansa da rashin abin nan rashin riba illal lazina amun sai Allah ya ce waɗanda kaɗai na keɓance daga cikin waccan asara su ne wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wata wasau bil haƙƙi suka yi wa junansu wasiya da gaskiya wata wasau bis sabari suka yi kuma yi wannan wasiya da haƙuri kaji abubuwan guda hudu amanu amilu salihati tawasau bil haƙƙi wa tawasau bis sabari yace warwiya an shafi'i radiyallahu anhu annahu qala الإمام الشافعي الله يقرأ مسا يدا yana cewa law fakkara an-nasu kulluhum fi surati al-asr lakafatuhum yace da mutane za su tsaya su duba na tsanaki ga wannan gajeriyar sura da ta ishe su su yi imani ta ishe su su shiga taitayin su su alkinta rayuwarsu wa huwa kama qala yace kuma haka zancen yake jibin tumiya fa inna Allah ta'ala akhbara fiha kuma Allah yana ba mu labari a cikin wannan sura takaitacciya mai albarka anna jami'an nasi khasirun Allah yace dukkanin mutane ma'asaranta ne illa man kana fi nafsihi mu'minan salihan sai wanda ya zama mai imani kuma nagari wa ma'a ghairihi kuma da alakarsa da waninsa musiyan bil haqqi yana wasiya yana jan kunne da gaskiya wa musiyan bisabri yana kuma jan kunnen cikin haƙuri wa idza azumatil mihna kana zalika lil mu'min salih sababan li uluwi darajati wa azimil ajri shi wannan jarabawa da ya ambata cewa muminai suna cikin babbar jarabawa a rayuwarsu jarabawar kokarin tabbatar da nagartarsu da jarabawar kokarin yi ma sauran mutane wa'azi su zama nagari wanda shine ya kawo ga wannan talikin cewa kuma gashi mutane su kuma za su nemi su dilmiyar da su kuma sannan a tare da su su ma akwai abin da dama yana jan su dan adanci da ganin wani na yi su ma suna so su kai ma kana so ka samu kuɗi kana so ka samu shahara kana so a yi da kai kana so a ce kai ma kaza ne kuma imani na hana ka yin abin da yake barna ko fasikanci ko bata ko maguzanci sannan su kuma mutane sa so su ja ka dole sai ka je kayi wannan din cici to don haka jarabawa ce babban mumini yake cikinta yace kuma ita wannan jarabawa duk da ta ƙara girma to sai lada ya ƙaru ga mumini kama su ilan nabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ashaddu bala'a aka ce ya manzan Allah wani mutum ne a cikin mutane wanda ya fi tsananin shiga jarabawa qalal anbiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa jarabawa da Allah yake musu ta kowanne girma thumma salihun sannan sauran bayi na gari thumma al-amsal fal amsal haka dai kowa da gurgurdan nagartarsa gurgurdan jarabawarsa annabi ya ce yubtalar rajulu ala hasabi dini ana mutum jarabawa ne gurgurdan kula da addininsa da imaninsa fa in kana fi dinihi salaba idan yana da addini mai ƙarfi zida fi bala'i sai a ƙara mai a cikin jarabawarsa wa in kana fi dinihi riqqa idan addinin shi kuma sama sama ne khuffat khuffifa anhu sai a rangwanta masa wa ma yazalu al bala'u bil mu'mini hatta yamshi ala wajhi al ardi wa laysa alayhi khati'a bala'i ba zai gushe ba yana samun mu'mini har sai ya waye gari ya tafiya a bayan ƙasa ba yi da wani zunubi zunubin shi ya gama karkadewa ga baki daya wani hadisi yana cikin sunan tirmidhi hadisin sadu dan abi waqas hadisi ne sahihi wa ina idin fayataju min as-sabri a lokacin to zai zama yana da bukata zuwa ga hakuri ila ma la yahtaju ilayhi ghayru fiye da abin da wani shi bai bukata wadhalika huwa sababul imamati fid din wannan kuma shi zai bashi dama ya zama jagora a addini ya zama haƙurin shi ya fi na sauran dauriyar shi ta fi ta sauran wato haƙurinsa a kan jarabawa ta fi ta sauran to wannan shi ke ba mutum ɗauka a cikin addini kama ƙalin Allah ta'ala kame da Allah yake cewa ja'alna min wa immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin Allah ya ce wa ja'alna minhum ko muka sanya daga cikin su a immatan jagorori yahduna bi amrina wanda suke shiryatawa da umarnin lamma sabaru a wata kira'ar lima sabaru saboda haƙurin da suka yi ko kuma a lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqina da kuma kasancewa su suna da yaƙini da ayoyinmu duk wanda kaga Allah ya bashi ɗaukaka a cikin addini ya zama wani jagora zaka tarar ya shiga jarabawa fiye da sauran sa'o'in shi dauka tun daga kan sahabbai jibayin jaraba da suka fuskanta a makka waɗannan muhajirun da irin bala'in da suka fuskanta su bilalu su miqdadu su ibn mas'ud jiba irin bala'in da suka fuskanta jiba irin yunwar da suka sha da talaucin da suke ciki jiba irin yunwar da Abu Hurairah ya sha kafin ya samu ilimin da ya samu ka dawo kan abin nan tabi'ai jiba irin jarabawa da tabi'ai suka shiga jama'a da irin su Sa'id ibn Musayyib da ire-iren su har ka gangaro kan a'imma su Imam Malik su Ahmad su Abu Hanifa su Shafi'i duk waɗannan in ka ji irin wahalar da suka sha a rayuwarsu ka san ba ga magari ba ce abu hatimin razi yana ba da labarin cewa har fitsari sai su tsuguna su fitsari su tara su sha fitsarin ma ya daina zuwa sai dai kawai in sun tsuguna sai dai jini saboda wahalar neman karatu sai dai su ga kawai tsargiya jiya abin da aka mama amad dan hanbali jibulala da aka mai jiba shi kan shi ibn taymiya din nan ka gangaro kalli abbakar gumi jiberin wahalar da ya sha a harka addini a ƙasar nan kalle irin su malam Jafar Mahmud Adam kalle irin su malam Albani namu Allah ya gafarta musu gaba daya kalle irin su Sama'ila Idris kai duk wani malami da kaji ya zama wani jagora a cikin al'ummarsa ka binciki da ya zama haka sai ka ga cewa ya ya sha wahala fiye da ta sauran al'umma kuma wannan hatta a boko haka yake hatta a komai na rayuwa babu wanda zai zama jagora a wata harka kawai haka nan overnight ko kuma a ce an haife shi with a silver spoon ko golden spoon a bakinsa kawai kuma ya tashi ya zama jagora ba a haka kisa Umar yake cewa babu wanda za su bata addinin nan sai waɗanda ba su san inda aka baro ba waɗanda aka haife su suka kawai ana musulunci su ne kawai za su zo su hau shugabanci su lalata kamar da ya faru kuma aikaci kuma har yanzu haka ne mutumin da ya sha wahalar rayuwa ya sha wahala ya sha wahala ya gwagwarmaya an haife shi maraya ɗan talaka ya taso ya gwagwarmaya ya samu duniya idan ya zo sai ya tare wa 'ya'yan shi wannan wahala gaba ɗaya bai so su sha wahala ko to sai sun shafe da kanshi daga baya zai tare musu ai bai so su sha wahala komai ana ba su duk abin da suke so duk abin da suke bukata inda za su je a kai su duk kudin da suke bukata su samu to sai su rasa irin wannan training din su ba su sha irin wannan mai ba da karke ran da baya nan ba za su iya surviving wannan shine yake faruwa a aikace Allah ya kyauta malam yace fala budda min as-sabri ala fi'il al-hasani al-ma'mur wajibi ne ayi hakuri akan aikata abu wanda yake mai kyau kuma wanda aka yi umarni da shi wa tarki sayyi'i al-mahdhur wajibi ne kuma a daina aikata abin da yake barna wanda aka hana wa yadkhulu fi dhalika as-sabr 'ala al-adha wa 'ala ma yuqal daga cikin kuma abinda wajibi ne kai hakuri da shi shine kai hakuri da cutar wanda za a yi maka akan addini kai hakuri da abinda za a faɗa game da kai akan addini was-sabr 'ala ma yusibuhu min al-makari da hakuri akan abinda zai same ka na ababan ki wasabru alal batsari ka yi haƙuri kuma game da ainihin abin da zai same ka na mutane masu abin nan masu girman kai da girman kai da ya same ka inda ni'am sanda ka samu ni'ima wa gairi zalika min anwa'i sabri ina gabarin mu tsaya anan sai mu tashi akan cewar sa fala budda min as-sabri wannan jibrin bai faɗi lokaci ba ma lokacin yayi صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وأنا يا متنين